إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فإنها خير الوصية في كل وقت وحال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون إن أعظم ما يملكه المسلم التوحيد وإن من أعظم ما أمرنا الله به التوحيد وأعظم ما نهانا عنه الشرك به سبحانه قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون ومن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا أدخله الله الجنة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عباد الله إن من ينظر إلى حال كثير من الناس اليوم يجد فيهم مخالفات كثيرة وأخطاء قد وقعوا فيها التي تخالف التوحيد أو تناقض كماله الواجب ومن أبرز تلك الأخطاء نذكر الجهل بمعنى التوحيد فكثير من الناس يظن أن التوحيد مجرد قول لا إله إلا الله دون فهم معناها والعمل بمقتضاها والذي يجهل التوحيد يؤدي به إلى الوقوع في تلك الأخطاء المذكورة أم التي سنذكرها الآن بإذن الله تعالى لذلك بدأ الله تعالى بالعلم والتعلم قبل كل شيء فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وإن من أخطاء الناس في التوحيد عباد الله الرياء في العبادة قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فيهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وإن من أخطاء الناس في التوحيد عباد الله التعلق بغير الله التعلق بغير الله كالذي يعتمد على شخص ما أو على سبب ما وينسى الله القائل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون ولله در القائل لا تركنن لمخلوق وكن أبدا ممن توكل في الدنيا على الله ولا تمل لسواه ما حييت فمن يرجو سوى الله هاو حبله واهي ويدخل في التعلق بغير الله تعالى تعليق التمائم وغيرها من الأمور الشركية التي يعلقونها الناس قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه وقال في حديث آخر من تعلق تميمة فقد أشرك ومن أخطاء الناس في التوحيد عباد الله الحلف بغير الله كالذي يحلف بآبائه أو الذي يحلف بالخلاء أو الرعد وما أشبه ذلك وحتى الكعبة لا يجوز الحلف بها جاء في الحديث أن عبد الله بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال له لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك عباد الله وإن من أخطاء الناس في التوحيد الدعاء لمن مات كافرا الدعاء والترحم وطلب الغفران لمن مات كافرا قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومن أخطاء الناس عباد الله في التوحيد الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو دفن الموتى في المساجد أو التمسح أو التمسح والتبرك بقبور الصالحين وغيره هذا مما ينافي التوحيد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمثال الذين يفعلون ذلك أولئك شرار الخلق عند الله فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أعظم ما تملكون هو التوحيد وأعظم ما ينجيكم في الآخرة التوحيد والتوحيد حق الله على العباد قال عليه الصلاة والسلام وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتحقيق التوحيد سبب لغفران الله تعالى قال الله تعالى إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا توحيدنا وأن يجنبنا من الشرك وأهله إنه سميع مجيب للدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ‘yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayanmu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ita ce mafi alkhairin wasiya da za a yi ma mutum a kowane lokaci Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mahuta a cikin komai ya arzita su ta inda baya tsammani ‘yan uwa masu girma mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu shine tauhidi mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya ja mu a kansa ya hane mu da shi shine shirka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba illa liya'budun ay illa liyuwahiduni sai dan su kadaita ni da ibada kuma shi tauhidi shine dalili na tsirata a ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun duk wanda suka yi imani busu cakuda imanin su ba da zalunci zalunci anan shine shirka Allah ya siffanta shirka da zalunci duk wanda ya imani bai cakuda imanin sa ba da shirka duk wanda ya tauhidi bai cakuda tauhidin sa ba da shirka to wa'annan su ne suke da aminci a duniya da lahira kuma wa'annan su ne shiryayyu sai dai uwa masu girma ga wani hannunka mai sanda ga wani jan kunnai game da wasu kurakurai da mutane suke fadawa a babi na tauhidi wanda suka ci karo da tauhidi wanda suke iya lalata tauhidin gaba daya ko kuma su iya raunatar da shi daga cikin wannan kurakuran na farko akwai aljahlu bi ma'anar tauhid shine mutum ya kasance a matsayinsa na musulmi bai san ma'anan tauhidi ba da yawa daga cikin mutane sun aza tauhidi shine kace la ilaha illallah shikenan ba tare da an nemi sanin ma'anarta ba ba tare da an yi aiki da ita ba ba ta yiwuwa a matsayinka na musulmi a ce baka san me ake ce ma la ilaha illallah ba baka san me tauhidi ba yin haka yin hannu riga ne da tauhidi domin da yawa daga cikin kurakuran da za mu bayyana a nan gaba duka sun samo asali ne dalilin jahiltar ma'anan tauhidin in uwa masu girma allahu subhanahu wa ta'ala da ya tashi bayanin tauhidin sai ya fara da fa'alam ya fara da ka nemi ilimi domin shi ilimin ta hanyar sani za ka san la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah ta hanyar neman ilimi za ka san tauhidi shi yasa al'imam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala lokacin da ya zo a wajen bayani na waƙidul islam abubuwan da suke walwale musulunci ya ce daga cikinsu shi ne mutum ya kasance babu ruwan shi da neman ilimi babu ruwan shi da karatun addini domin yin haka ƙalubale ne ga tauhidin mutum ‘yan uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a babi na tauhidi shine arriya fil ibada yi dan ka birge ko yi dan a gani ko yi dan a san ka iya ko kuma ka yin wani abu na alkhairi don tsoron kada a ce ba dan Allah kai ba duka wanda yana shiga a cikin riya ba a bari sai dan Allah kuma ba a yi sai dan Allah idan za ka yi abu kada ka dibi zargin masu zargi in ka bari don tsoron zargi to kenan ba dan Allah ka bari ba kayi shirka in kuma kai dan ka birge mutane to a wannan lokacin kuma kayi riya a hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isko sahabbai suna hira game da dajjal musibar sa da yanda kowanne annabi in yazo sai ya ja kunnuwan mutane game da musibar dajjal sai ce musu inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar ba zan gaya muku abinda na hiji muku tsoro ba akan ma dajjal king manzo Allah ya ce musu ita ce shirka karamar shirka domin ita karamar shirka ba ta hudda mutum a musulunci amma sai dai tana lalata ibadar da yi suka ce menene karamar shirka ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce arriya shine riya yi dan ka birge ko kuma yi dan a san ka iya yin haka yana lalata aiki idan ya yawaita ma sosai yakan iya kai ga shirkul akbar ma'ana shirka babba wadda take ihe da mutum ma daga musulunci in uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha duk wanda yake son ya hadu da Allah lafiya to yayi aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada Allah a wajen bauta da kowa daga cikin hada Allah a wajen bauta shine kai dan ka birge ko dan a san ka iya duk abin da zaka kai dan Allah wannan shine abin da zai sa ibada ka ta karbu wayan uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a shirka shine at-ta'alluq bi ghairillah me ake cewa at-ta'alluq bi ghairillah shine dogaro da wani dogaro na gaba dai ka ji a zuciyarka kai da wani ka dogara in ba wani babu huta in ba wani ka halaka dogaro da wani koma bayan Allah akwai abin da ake ce ma al'akhuz bil asbab wannan ba lahi bane idan bukata ta fara ta kama ka farkon wanda ya kamata ka fara tunani shine Allah madaukakin sarki sai ka kama hanya shi kama hanyar da za ka yi wannan riƙe sababi ne Allah zai datar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa matsalul ladina takhadhu min dunihi awliya ka matsalil ankabuti takhadhat baita wanda suka riƙe koma bayansa wanda suka riƙe koma bayan Allah mashibinta lamurra in sun shiga damuwa kai tsaye da su suke tunawa to wa'annan kamar wanda suka riƙe gidan gizo-gizo ne a matsayin wurin zama kai ka son gidan gizo-gizo ba wai kai ba ko dan tsuntsu ba zai ɗauka ba shine wani mai hikima yake cewa la tarkananna li makhluqin wa kun abada mimman tawakkala fi dunya ala Allah a duniya kada ka taba dogaro na gaba ɗaya ga wani in ba ga Allah ba wa kun mimman tawakkala fi dunya ala Allah wa la tamil li siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi kada ka shingina kada ka dogara da kowa domin duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba to kamar ya dogara ga wata ga wani tsawo wani tsoho ya giya wadda take tsohuwa da ka dogara ko kasan za ta cire ka faɗi yan uwa masu girma a duk lokacin da muka shiga musiba mai kasance wanda za mu fara tunawa shine Allah mu faɗa ma Allah mu buƙatar mu sai mu kama hanya yan uwa masu girma yana daga cikin kuskure na na mutane a tauhidi shine riƙon laya ko karho ko abin da ya kama da haka wannan shi ma saba ma tauhidi ne wata rana wasu mutane sun zo shiga musulunci kowa yana ba da hannu yana mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka zo wajen wani mutum ya zuro hannu sai manzon Allah ya shayi hannun shi sai suka yi mamaki suka ce to ai wannan ma dan uwanmu ne tare da shi muke yazo shiga musulunci ne sai manzo Allah ya ce abin da yasa na jaye hannuna shine naga a wuyan shi akwai eh me ake ce mata akwai wannan abin da muka faɗi farko mi sunanta ma laya kada a zo an mini layan nima in kasa faɗin ta manzo Allah ya ce naga laya a wuyansa shi yasa mutum ba zai shiga musulunci da wannan a wuyansa ba sai da ya cire wannan manzo Allah ya bashi kalmar shahada wannan me yake nunawa yadda musulunci ya ja kunne akan al'amari na laya in uwa masu girma a ƙarshe sai manzo Allah ya ce masa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ya laya ko ya dogara ga laya ko wani abu to wannan mutumin yayi shirka a wata riwayar ma faqad kafara shakkar rawi ce faqad kafara aw ashraka in uwa masu girma yana daga cin kuskure a babai na tauhidi wanda muka manta mu kawo a hudu ba ta larabci ba azzihabu ila saharati wal kahana zuwa wajen bokaye da maluman duba zuwa wajen boka babban laihi ne idan ka gaskata abin da ya faɗi shi kuma wannan kafirci ne ba ce ka kafirta ba akwai su sharaɗe wanda za su iya sa ka kafirta amma ka yi kafirci wanda kuma ya yi abin da bokan ya umurce sa to shi wannan ya hita ma daga musulunci in dai har ka yi abin da boka ya umurce ka abin da ba a yi ma kowa shi sai Allah to ka huta daga musulunci sai ka sake sabo kalmar shahada ba ni na faɗi ba wanda aka turo da musulunci shi ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zo a wajen boka ya tambaysa wani abu kuma ya gaskata abin nan da ya faɗi to ya kafirce ma abin da aka safkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka je wajen boka kawai dan ka tambaye shi ya gaya maka ka baka yadda baka tahiyarka wannan kawai zai sa kai kwana arba'in ba a karɓar maka sallah ba kuma dole sai ka yi sallar kun ba za a karɓe ta ba wani ita ce ka zuwa kawai ba tare da ka gaskata ba in uwa masu girma daga cin kurakuran mutane a babi na tauhidi shine alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani Allah wata rana Umar bin Khattab Abdullah bin Umar ya ji wani mutum yana na rantsi da Ka'aba ya ce masa la yuhlafu bi ghairillah ba a rantsuwa ba in ba da Allah ba sai ce domin na shi manzon Allah yana cewa man halafa bi ghairillah faqad faqad kafar faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba to haƙiƙa ya yi shirka kenan ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba ka ji wannan wai ka'aba ce aka ce aka yi rantsuwa da ita ibnu umar ya faɗi wannan maganar ka'aba babu abin da ya kai ta daraja a ban ƙasa to ina ga wanda zai rantsuwa da uwayen shi ina ga wanda zai rantsuwa da aradu na sha aradu na sha takwaran kwatsa ina ga wanda zai rantsuwa ma da sa kayan ka mota wai bayan ɗaki na sha ta bayan ɗaki wannan duka shirka ne mu nisanci rantsuwa da wani Allah yan uwa masu girma daga cin kurakuran mutane a babi na tauhidi shine addu'a'u liman mata kafira yin addu'a ga wanda ya mutu kafiri idan mutum ya mutu ba musulmi baya halatta ka mishi addu'a na cewa Allah ya ji kanshi a'a in kai haka kamar kana hito na hito ne da Allah madaukakin sarki da ya ce duk wanda ya mutu yana kafurci ba zai gafarta masa ba wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya so ya yi haka Allah ya ja kunnuwansa ce ma kana linnabi walladina amanu an yi stakhiru lil mushriki bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushriki wanda ma musulmi ba idan ya mutu za a ce Allah rakka taki gona amma ya halatta ka zo ƴan uwan shi ka zo kai musu ta'aziyya to sannunmu Allah ya baku hakuri shikenan amma kada ka ce Allah ya gafarta masa ko Allah ya ji kansa da abin da ya kama da haka kuskure ne a babi na tauhidi daga cin kurakuran mutane a babi na tauhidi yan uwa masu girma turbuɗe gawawwaki a masallaci ko kuma yin sallah a masallacin da aka gina akan kabari ko a cikin makabarta ko kuma zuwa a wajen kabarin wani mutum ka zo kana shahe-shahe tabarruki neman albarka ko abin da ya kama da haka wannan duka baya halatta babu wanda ya kai daraja bayan manzon Allah kamar sahabbansa irin su Abubakar da Umar da sauran sahabbai amma ba a taba ji tabi'u tabi'ina ba da suka biyo bayan suna zuwa wajen kabarin su suna neman gafara ko kuma suna kwaso kasar su ko kuma suna kaza wannan duka sa'a ma tauhidi ne idan mutum yana raye halatta ka nemi maka addu'a amma idan ya mutu baya halatta ka roke shi maka addu'a ba ya halatta ka roke shi shi kansa yana buƙatar addu'a ɗan uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a babi na tauhidi na ƙarshe shine alwala'u lil kuffari wal mushrikin jibintar kafurai da mushrikai mai da su abun kauna Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wal yawmil akhir inda har mutun yayi imani da Allah da ranan ƙarshe to ba zai taba soyayya da wanda suke hito na hito da Allah da manzo ba kenan baya halatta soyayya jibinta musamman al'amarin da ya shahi addini ta mu'amala ga wanda ba musulmi ba al'amari na duniya wannan kuma Allah ya ɗauke muna la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana mu mu'amala da su ta duniya ba amma abin da ya shahi addini abin da ya shahi zuciya kada kai suke kaso shi a cikin zuciya ko kai mu'amala da shi ka taimaka mishi al'amarin da ya shahi addinin sa wannan ya ci karo da shirka ya ci karo da tauhidi in uwa masu girma musan da cewa mafi girman abin da zai taimaka muna a wajen kiyaye tauhidinmu wanda shine haƙƙin Allah akan mu shine neman ilimi lazimtar malumai masu da'awa masu kokarin ilmantar da al'umma masu kokarin faɗakar da al'umma abin da zai amfani su a lahira wannan shi zai saka kuskure ma kurakuran da za su iya lalata maka tauhidi wannan mun faɗi kaɗan daga cikin ɗaruruwan kurakurai da mutane suke yi kuna tare da malumanmu a koda shi suna jan kunnuwanku a yau tunatarwa ce muna fatan allah maɗaukakin sarki ya kula mun da tauhidinmu allah maɗaukakin sarki ya kula mun da tauhidinmu ya nisantar da mu daga shirka اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله